أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم karatunmuna littafin bugayatul mustafidi sharhin muniyatul muridi na sayyidi muhammadu arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anu muna cikin almadalabul khamis daga cikin sabo matsali za mu tashi a shafi na hamsin da tara da yake bayani game da husnul istima'i kyakkyawan sauraro ga abin da ake jefa maka na wa'azi ko na karatu ko na ladabi za mu tashi inda mala ya ce wa ƙadu hukiya hakika an hakaito labari annan sheka abu hafsin annai saburi imamu abu hafsin annai saburi lamma waladar iraka lokacin da ya zo ƙasar iraki waje a ilaihil junaidu imamu junaidu ya zo wajensa masaukinsa far'a a sahaba abi hafsin sai imamu junaidu ya ga sahabbai bi ma'ana almajirai da muridai shi na abu hafsin annai saburi imamu junaidu ya gansu hukufan alara'asi suna tsaye a wajen kansa shi yana zaune su kuma sun tsaya a bayansa kamar da 'yan agaji suke tsayawa a gaban she ko a bayan shehunai idan ana wani taro ko ana maulidi to sai ga sahabban imamun nai saburi hukufan alalashi sun tsaitsaya a kansu ya tamiruna li amrihi suna umartuwa ga umarninsa kowa jira yake a ce yi kaza ya ba zama ya je ya aikata abin da aka umarce shi shine ya tamiruna li amrihi suna umartuwa da umarninsa wala yukhdi ahadun minhum kuma ba ɗaya daga cikinsu da yake kuskure ga abin da aka ba shi umarni wani lokaci ishara ce ma kawai zai yi da hannu wanda aka yi wa wannan isharar ya sani ya san kuma me zai aikata wani ba zai tafi aikata umarnin da aka ba wani sama ba sa kuskurewa faƙala sai imamu junaidu da ya ga haka sai ya ce ya aba hafsin ya kai abu hafs annai saburi addabta a sahabaka adabal muluki ka ladabtar da sahabbanka bi ma'ana almajiranka adabal muluki irin ladabtarwan sarakuna irin da sarakuna suke ladabtar da hadimansu da mabiyansu kowa da irin aikinsa kowa da irin abin da aka jibinta masa yace to haka ka ladabtar da muridanka faƙala abu hafsin sai abu hafsin ya ce masa la ya abul qasim ba haka bane ya kai baban kasim imamu junai ba wai na ladabtar da su irin ladabtarwar sarakuna ba ne ni ai ba sarki ba ne walakin sai dai husnul adabi fi zahir kyakkyawan ladabi a zahiri unwanu husnul adabi fil batin shine adireshi na kyakkyawan ladabi da yake cikin zuciya yanda kaga suna mun dinnan to babu munafurci ba ta malluki yadda ka gansu a zahiri suna yi min ladabi to a zuciyarsu ma haka yi domin kyakkyawan ladabi fi zahir unwanu husnul adabi fil baɗi shine alamomin kyakkyawan ladabi a baɗi ne in ta kalamu abu hafsin ne saburi sai imamu muhammadu arabi as-sa'i yace wa yashhadu lahu hadisu law kasha qalbuhu lakashat jawarihu wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ce laukashi qalbuhu da zuciyarsa ta ji tsoro la kasha'at jawarihu da gabobuwansa ma ta tsorata wannan manzo Allah ya faɗa ne akan wani da manzo Allah ya ga yana sallah yana wasa da gemu yana sallah yana shafa gemu yana soshe soshe yana waige waige sai manzo Allah yake ga wa sahabbansa lau kasha'a qalbuhu wannan mai sallar da zuciyarsa akwai kushuyi da akwai ladabi cikakke a zuciyarsa na kashe ajiyawar da gabobinsa na zahiri ma sun ji tsoron Allah sun yi biyayya ga abin da Allah ya umarni a cikin wannan sallah to shine imamu wato sayyidi muhammadu arabi ya ce wannan hadisi lokaci a kalbuhu ya shahadu lahu yana shaida ga wancan abin da abul kasimin mai sabu abu hafsin mai saburi ya faɗa cewa husnul adabi fi zahir unwanu husnul adabi fil baɗi kyakkyawan ladabi a zahiri yin biyayya da ɗa a zahiri shine alamomi na kyakkyawan ladabi a zuci kaga yayi daidai da ma'anar wannan hadisi lokaci a kalbuhu laka sha'at jawarihu da zuciyarsa akwai kushu da tsoron Allah to da gabobinsa na zahiri ma duk sun ji tsoron Allah alhadisa har zuwa ƙarshen hadisi to sayyidi ya ce fata sulu sai ya kasance anna husnal istima'i hakika lalle kyakkyawan sauraro inna ma yakunu yana kasancewa da kamalin istidad da cikar irin tattalin da kai bizalika ga karban wannan abin da kake sauraro ka gane ai duk iya sauraron ka to sai ya zama zuciyarka ta shirya wa karban wannan abin da ake jefa maka na wannan kalmomi ina fata an gane bi hasabi maqa mustami da gwargwadon bi hasabi maqamil mustami da gwargwadon muqamin shi mai sauraron fi zalika cikin abin da aka jefa masa na wa'azi ko na isharori ina fata an gane wa halihi da gwargwadon halinsa shi din a wannan hali yake a wannan mataki na ilimi yake me gwargwadon takawar da take zuciyarsa ina fata an gane menene tumaninarsa da nutsuwarsa a zuciya to ana neman wannan tanadi kafin abin da kake sauraro ya yi tasiri a zuciyarka sun ma haza imamu ya ce sannan wannan magana fa inna ma huwa fil asali ka sani shi wannan zance na kyakkyawan sauraro cikin asali dai inda ahli zalika shani a wajen ma'abota wannan lamari na tasawuf eh fi kalamin lahi ta'ala irinsa ne ake samu ake neman wannan tanadi isti'idadi cikin fahimtar zancen Allah ta'ala na alkur'ani wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallama da zancen manzansa sallallahu alaihi wasallama a hadisi allazaini waɗannan zantutuka guda biyu zancen Allah da zancen manzan Allah la tanqadi fawaiduhuma fa'idodin su ba ta karewa kowane zamani sabon fahimce-fahimce da amfanoni na ma'anar zancen Allah da manzansa koyaushe suna bayyana a wannan duniya domin latar kaji fawa'idu ma fa'idodinsu amfaninsu baya karewa wala tanfadu ala marri dahari ajaibuhuma ajaibuhuma abubuwan mamaki na zantukan Allah da manzansa la tanfadu ba ta karewa ala marri dahari a bisa shudewar zamani duk zamanin da ya shude in sabo yau sai ka ji ƙur'ani kamar da mutanen zamanin yake magana duk zamanin da ya zo sabo idan aka faɗi wani hadisi sai ka ji kamar da mutanen zamanin aiki domin la tan qadi fawaiduhuma wa la tanfadu ala mar dahri ajaibuhuma to yace yanda ake neman sauraro na zantuttukan malamai da maganganunsu da isharorinsu to haka ake neman kyakkyawan sauraro lokacin da ake fassara alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah sai mala yace wa ulhika wa alhaqa aymatul mashayikh radiyallahu anhu to aymatul mashayikh jagororin shehunan sufaye arifai radiyallahu anhum alhaqa sun riskar bi sama'il qur'an al-azim wal hadith sharifi magana akan sauraron alkur'ani mai girma da kuma hadisin manzon Allah madaukaki to sun riskar da sauraron waɗannan da mutala'atul kutub cewa in kayo ko leƙa littattafai wanda ba ƙur'ani ba ba hadisi ba almutadamminatu da take kunsa limastun bi daga abin da aka yi istinbadi minhuma daga alqur'ani da hadisi bi tariki ta'rifi ko ta hanyar at-ta'rif neman sani min al-ulumi saniya daga ilmomin nan madaukaka wannuril badi'i da kuma haske makayaci wa sirril munifi da kuma sirrin da yake Qur'ani da hadisi al munifi madaukaki yanda ake neman ka saurara da kyau in Allah bayani akan alqur'ani ko bayani akan hadisan manzon Allah to haka lokacin da zaka leƙa littattafai na malamai abin da ya shafi musalihul hadisi mustalahul hadith ko kuma ulumul qur'an ko abin da ya shafi tafsiri za ka ɗauko littafi kana da ahaliya na karantawa ka fahimci ma'anoninsu to shi ma ana nema ana riskar da wancan kyakkyawan sauraron nan kuma da kyakkyawar wato nutsuwa da kuma tadabburi na abin da kake karanta saboda tana kunshe ne ga istinbadin da aka yi daga alkur'ani da hadisi yace wa mimma yashiru ila husnul istima yana daga abin da yake nuni zuwa ga kyakkyawan sauraro innama yakunu yana kasancewa bil isti'dadi ko abin da yake nuni zuwa ga kyakkyawan sauraro yana kasancewa da irin tanadi da shiri da tattalin da kai na kalban wannan abin da ake karanta maka to qauluhu subhanahu wata'ala wadin Allah ta'ala mimma yushiru ila husnul istima'i yana daga abin da yake ishara zuwa ga kyakkyawan sauraro wadin Allah ta'ala a cikin suratu qaf a'a kafin mu zo suratu qaf din inda Allah ya ce walau alima Allah fihim khairan la asma'ahu kafirai ana ta wa'azi alqur'ani madarasa yana sauka manzo Allah yana karantawa amma baya shiga zuciyarsu baya ratsa kunnuwansu ya je zuciya to sai Allah ya ce walau alima Allah fihim khairan ai tun barko da Allah ya sa akwai alheri a cikin waɗannan kafirai la asma'ahum da ya ji yadda su abin da manzo Allah yake karanta na alkur'ani har su yi imani su karɓi musulunci ƙalibadu shashin malaman tafsiri ya ce ma'anar walau alima Allah fihim khairan ai lau alimahum ahlan lil istima'i da Allah ya san cewa waɗannan kafirai mazuwa ne ga sauraron abin da ake karantawa la fata azanahum da ya bude kunnuwansu lil'istima'i domin sauraron wannan alƙur'ani to saboda rashin cancantarsu ga wannan abin da ake karantawa sai Allah ya toshe kunnuwan nasu ba sa jin ma me ake faɗi balantana su fahimce shi faman ta mallakatuhul waswasu to haka nan duk mutumin da waswasi ya mallake shi ya mallaki zuciyarsa wa galaba ala baɗinihi hadisun nafsi sannan zancen zuciya yi rinjaye ga zuciyarsa to la ya kazo alahu suna istima ba zai taba samun ikon kyakkyawan sauraron nan da ake nema ba saboda wasu wasu yana sake-sake a zuciya yana tunanin abubuwansa na duniya to sai kaga ana faɗa ma bai san me ake faɗi ba wa yushiru ila hadha aiba qawluhu ta'ala hallabu dai faɗin Allah ta'ala da yace inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqal sam'a wa huwa shahid shine na suratu qaf din to wannan aya ita ma tana nuni ila haza zuwa ga wannan ma'ana da Allah ce inna fi zalika lalle cikin wannan alqur'ani da kake karantawa ya Muhammad la zikra wallahi akwai wa'azi amma fa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya to akwai mutumin da bai da zuciya kuma Allah ya kawo shi da nakira ba da ma'arifa ba bai ce liman kana lahu qalbu ba ko liman kana lahu qalbu yace liman kana lahu qalbun wannan abin da kake karanta ya rasulullah wallahi wa'azi ne ga wanda ya kasance yana da zuciya au alqasaba ko kuma ya jefa jinsa wa huwa shahidun yana mahalarci ba gangar jikin ne a nan zuciya tana wani guri ba yanda jikinsa yake nan to haka kunnansa da zuciyarsa ma suna tare da abin da ake faɗi to shi ne wa'azi yake amfanarsa ƙarar fakarun razi imamu fakarun dinin razi ya faɗa fi tafsiri cikin fassararsa ta alƙur'ani da ya zo fassarar wannan aya inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahidun da yace faɗin Allah da yace liman kana lahu qalbun aini man kana lahu qalbun mawsufun bil wa'i ga wanda yake da zuciya mawsufun bil wa'i wanda aka siffanta da kiyayewa ai abun nufi qalbun wa'i zuciya mai kiyaye abin da ake faɗi ba wanda in ya zo ya shiga zai fita ba ba tare da ta kiyaye shi ba in ji imamu fakhruddin razi yuqalu domin ai mutane ma suna cewa fulanun lahu malun ai wane wane yana da kuɗi idan aka ce kai wane mai kuɗi ne ai abinda suke nufi kasiru yana da kuɗi mai yau amma an ba haka ba da ni da kai da wancan ai da an caji aljihun ba ba za a rasa kuɗi ba ko siwala ko naira biyar aka zako aljihun ai kuɗi ne a zahirin lafazi idan aka ce wane yana da kuɗi to ai ba wani abun mamaki ba ne amma kai tunaninka an an ce wane mai kuɗi ne ko wane yana da kuɗi to kasan kuɗin ya ga wuta har ana maganarsa ana nufin ai kasirun to fadin Allah da yace liman kana lahu qalbun ba wai ga maganin zuciya kowace iri ka gane ai kamar ka ce wani mai kuɗi ne ko a wajen abin nan hausa suna cewa mai biki mai zuciya ake gaya wa biki ko a kashe injin mai zuciya ake gaya wa biki ba mai dukiya ba wannan a kalin magana na hausa mai zuciya ake gaya wa biki ba mai dukiya ba da yawa yana da dukiya amma ba da zuciya amma ba ana nufin sauran mutane duk ba zuciya a cikin kirginsu ba ko to shi ne ma'anar faɗin Allah la zikira liman kana lahu qalbun ba ko ta irin zuciya ga maganin zuciya ba ana nufin qalbun mausufin bil wa'i da fakaru dinin razi zuciya da aka siffanta da haddacewa da kiyaye abin da ya shige ta to yake fattanikiru wannan nukura da aka yi ko na kira da aka ira shi da kalbun ba alif da lamu ba ma'arifa ba ta'arifi fattanikiru wannan na kira da aka ce liman kana lahu kalbun ya dullu ala ma'anan yana nuni ga wata ma'ana tilka ma da cikin cika zuciya wacce take cikakkiya ina fata an gane algarabu wato intaha algarabu minhu abinda ake nufi da wannan bayani a nan yazo ƙarshe wa fil isharatu cikin wannan dai akwai ishara ila ma zakarna zuwa ga abin da muka ambata min al istidari na tattalin zuciya da shirinta da tanadinta na karban abin da yazo gare ta qala fil awarif min al awarif wal ma'arif ya ce qala ya ibnu ma'az razi ba wancan fakarun razi ba ya haya ibn mu'azin razi shi kuma da zo fassarar wannan aya inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun yace to alqalbu qalbani ita zuciyar ai iri biyu ce qalbun zuciya iri na farko qadihi ta shabi ashgalid dunya hakika ta riga ta cika da shugulgula na duniya yana son kudi yana son ya gina gida yana so ya hau mota yana son mata yana son tufafi mai tsada yana so ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya ci mai daɗi ya kwanta a guri mai kyau duk wani shagulgulan duniya ne da wannan aka cika zuciyar hatta idza hadara amrun min umuri da'a to di yayin da wani al'amari na daga al'amura na da'a na biyayya da bautar Allah ya zo aka ce to an kira sallah a je a yi sallah to lamadiri ma ya sanau in yazo bai san me yake aikatawa domin zuciyar tana tare da wannan a shigalin duniya din ya ganin to yanzu na baro kantina kar mai ciniki na kwasto mai zo ba nan ko kuma na baro gona ta kadada kada inji ya balle ko mai sunansa komi ya balle ya rushe ko na baro ofis dina kar sufa bai zo zo ba nan kar a turo odito ba nan kar a yi kaza duk dai lam yajri ma yasnau a sallah kan bai san me yake yi ba wataƙila ba dan liman yake bi ba da bai san maraka nawa ake yi ba saboda me zuciyarsa eh ta shabi a shigalin duniya ta riga ta cika da shugulgulan duniya wannan zuciya nau'i na farko kenan wa qalbun akwai kuma zuciya nau'i na biyu kadi ta shabi a shigalin akira ita kuma ta cika ne da shugulgula na al'amuran lahira hatta idza hadara amrun min umuri dunya to di yayin da wani al'amari ya zo daga cikin al'amura na duniya aka ce to yanzu a zo a je a yi abu kaza na duniya lan nadiri ma yasa wani abu nan sai zama dan kauye shi bai san ma me zai ba ko cewa kai to kai wannan ne shawara ka je to di diyan da kuka ce to bai san komai a cikin harkar duniya ba inda an kawo masa harkar lahira ne to anan ya fi wayo to sai ya ce wa hazal kalbu sani wannan zuciya ta biyu wanda ta shagaltu ne da al'amarin lahira huwa allazi hasan lawal istidad shine wanda tattali da tanadi da shiri na karban a ilmomi na addini hasan lahu ya tabbata gare shi al-istidladu ba tattali bi darkil ulumi fakira domin riskar ilmomi na alfahari wa fahimil asrarin bahira da fahimtar asirce-asirce na alkur'ani da hadisi da maganganun malamai albahira marin jayi wa ƙala ba abubuwan fil aya shashin malamai ya faɗa da cikin wannan aya inna zalika inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbu shi kuma yace liman kana lahu qalbun salimun min al agrari wal amrad ma'anar inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun ai liman kana lahu qalbun salimun ga wanda yake da zuciya wacce take salimun min al-agrabi ta kubuta daga bukatu na duniya duk wata bukata ta duniya ba ita ce a gabanta ba ta kubuta daga abubuwa na sha'awar duniya wal amradi da jinyata jinyata na zuciya irin su munafurci da shakku cikin lamarin Allah da gillu da hikidu da hasadu duk tawon ku daga wannan jinyace-jinyace to ita ake nufi liman kana lahu qalbu wa qala ibnu sam'un fil aya shi kuma ibnu sam'un da yazo fassara wannan aya sai yace liman kana lahu qalbun salimun ya'rifu adab al khidma inna fi zalika la zikra yace liman kana lahu qalbun salimun shi ma ga wanda yake da zuciya kubutacciya ba ta rike musulmi daga ba ba ta hasada ga kowa ba ta jin haushin kowa ta kubuta daga dukkan wani al'amuradu kuma zuciya ya arifu adabal kidima da ya san ladubba na hidimta wa ubangiji in an zo bautar Allah to ana cire komai ana ajiye komai sai an gama ibada sannan a koma duk wani abu da za a yi daga baya to alhamdulillah har yanzu muna cikin ladubba na zuciya za mu tashi wa adabul qalbi salasatu ashiya'a alhamdulillah